Allah ce in na ta kake yin ta ya alamullahu anna kake ne ka haza da tun lafiya Allah ya tabbatar cewa inda kake yin nan nata saboda abin da kake a ciki aikin bi ce amma ta zamo matsayin zumi to hadibuhu iyyaka na abu za ka wuce sallallahu akbar kace ne Allah ya fi karfin ko ne in ka je wajen wanda ya fi karfin ko ne ya da ka shigo gare shi me na ta na tunanin wani inda tunanin ga kaya san a kasuwa ba shi ne ko ga wani mun yi alkawari da shi kwa kaza da kaza zuciya ka tana kan wasu abubba bayan ka ce Allahu akbar kaga ka kare ta kanka ba ka yadda cewa Allahu akbar ba da ka yadda cewa Allahu akbar sannan nan ya faɗa ma kana yin kabbara ta shiga ka shiga fadarsa ne to ne ya dace da kai ba ka komo gare shi ba ba ka komo gare shi ba a mukubilan ala gairi fiha alhali kana za ka ce da shi iya kana abu iya fi a wani gari kai kaɗai ke bautawa alhali kai zuciya ka tana wani waje an faɗa ma ko inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa ajzadikum ko ajzadikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum ba fa ruwan Allah da jikinka nan ka fi kowa iya sujada a zahiri amma zuciyar ka wani waje take don ka ɗauka wannan sujadar ta Allah ko ka fi kowa iya kira ko ta kira ba ta juji ga menene amma ko zuciyar tana wani waje to wannan kira da gani ta Allah ce na ruwan Allah ne Allah zuciyar ka yake duba sanda kake aiki ba wai a gaɓoɓinsa na fili ba za su ce da Allah iyaka na abudu ala littafin sa sa da kai a ce wani yanzu zai zo ne ma magana yana kalle kalle san wani waje ya ce ba za su wannan ya cika kawo min raini ba wani yana magana ma yana kau da kai yana wani yana wani ɗar da kai sai ka ringa ganin kai to amma kai sai kai wa Allah wannan wai ka ɗauka za ka sha ai wannan ba daidai ba ne innal hurura huwa ruhul amali hururi dai shine ran aiki bawa ya tabbatar ba wani abin da za a rubuta masa na aiki sai fa abin da ya zuciyarsa tana tare da shi yana tare da aikin walaysa lil abdi min al a'mali siwa allazi aqalahu bil bali fa kam min al a'mali qadara ya'ana fa inna lillahi qadara ja'ana yake bawa fa ya sani cewa ba shi da komai na aiki sai abin da yake ya fahimta zuciyarsa tana tare da shi yana yi zuciyar na tare da aikin amma ba yana yin aikin da gafarsa ba amma zuciyar tana wani waje yanzu daga nan za mu gane cewa lalle kan ayyukan da muka yi tozarta su suna jewa ba abin da za ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una irin bisa musiba babba mutum ya maka izini ka shiga fadar Allah ka shiga halara Allah amma kai abin da kake hange wani abu ne can daban yanzu zuciyarka tana wani waje can daban to shi yasa wajibi ne la ta shige ne kakka da kakka shagalta kan zuciyarka ta koma kan wani abu bigari ma ta kulu wani abin da kake fada abin da kake fada ya zamo a kansa zuciyarka take zariyatun mai mai kafin kina misalin wannan yanzu da a ce akwai mace wadda take baiwa kyakkyawa ce kyakkyawa ce ta kai ko ina a kira ta kyakkyawa amma kuma sai ta mutu ta zamo gawa tana mushen nan man a hada halin amiri wanda ya ɗauke ta ya kai wani sarki ka zama wani babban sarki ka kai masa yalla bai aiga kyautar baiwa na kawo ma yalla bai aiga kyautar baiwa na kawo ma to bisa ma kad asuda ai abin da ya kawo ga sarkin yayi munan me yake yi sarki zai je ya binne ta ko kaka sarki zai je ya binne ta ko kaka to aka ma duk wani aikin da bawaye ba hururi ya kai mushen aiki ne yana zafin Allah subhanahu wata'ala zai karba ilayhi yas'adul kalimu tayyib والأمل الصالح يرفع والأمل الصالح يرفع Allah yake daga shi zuwa gare shi amma duk wani aiki wanda yake ba salihi ba ina ruwan Allah da shi in dai baka ja ka aiki ba hururi to ba ruwan Allah ai da wannan aikin naka to to alhamdulillah guda asali wato an yabi wani ne cikin larabawa da shi akwai abdul kabirin huzali yana daga cikin banu huzailin banu huzailin su ne mutanen wa ablamu mas'udin ko wanda mutane ne masu fasaha suna zaune a ƙauyukan makka ne shi ne ya yabi wani yadda hadisin ya zo shi ne cewa hadibu da ibn asakir da abu nu'an da dailami sun fidda hadisi ta hanya biyu hadisin ya kai kan buhari buhari ya ce wato an ba na amru ibn muhammadin محمد بن جعفر أنبأنا أبو عبيدة معمر بن المثنى أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يحسن له فجعل جبينه يعرف وجعل عرقه يتولد نورا فبهت فقال ما لك بهت قلت جعل جبينه يعرف وجعل يرقك يتولد نورا ولو رآك أبوك دير الهزلي لألم أنك أحق بشيء هاي سيقول wato aisha ta ce Allah ta gare ta wata ran ina zaune ina yin kaɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gyara takalminsa yana ɗinke takalminsa sai goshinsa ya haɗu yana gumi sai kuma ne ya zama yana haifar da haske da na ga haka kawai sai na bar abin da nake na ɗibo ina mamaki yadda hasken na yake tashi daga goshin annabi sai manzo Allah ya ce min a ya na ga cinye kawai kin ɗibo shi kamar wanda wani abu ya samu ya sama sai ta ce ai abin da ya sa na na dubi goshinka ne yana gumi ga guminka kuma sai haske yake haifarwa da ce abu kabirul muzali ya ganka da sai ya san cewa kai ka fi dacewa da maganarsa inda yake cewa wa mubarra'un min kulli gubbari hairatin wa fasadi muri'atin wa da'in mubili wa iza nazarta ila asirrati wajihi barakat burukal ariril mutahallili wato shi abun kubatarwa ne daga dukkan wato shan nono a cikin jinin haira larabawa suna cewa mace wadda in ta fara shayar da nono ba jinin haira baya zo mata wannan ɗanta ya fi lafiya fiye da wadda za ta yi tana cikin shayar da nono a ce kuma tana al'ada hakanan abin kubutarwa ne daga dukkan bannar mai shayarwa mori a ne mai shayarwa abin kubutarwa ne kuma daga da'in mugoyi ciwo wanda kan jawo wato rauni ko halaka ga yara larabawa dajan suna ganin cewa idan uwa ta samu ciki alhali ba ta yayi ɗanta ba to ɗan yakan zamo ya yi rauni kwarai irin wannan akan kira gila sai a ce muguyilin wato a ita mai tana shayarwa amma kuma ga ciki bata yayi tsaba sai a ce kuma ga shi ta samu ciki to irin wannan suke cewa ai yana jawo dan ya zamo bai da ƙarfi shine mugulli wai za na zarta ila asirat waje in ka dubi ta tare ta tare fata goshinsa baraka sai kaga tana walƙiya burukal ariri irin walƙiyar girgije almutahallili ne darewa da ruwa azir wato girgije kamar na qur'ani haza arurun mubiruna saboda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana fi yadi wannan magana ta Aisha ji ta tace sai wato manzon Allah ya zama kamar ta burge shi ya ji dadin ta wa kama ilayya ita su ga ita Aisha fa kabbala baina ainihi ya sumbanci tsakanin idanunta wa kala jazakallahu ya Aisha to khaira yace Allah saka miki da alheri ke Aisha fa ma azkuru anni suraytu ka sururi bi kalami ba na tuna cewa na yi farin ciki kamar yadda ne farin ciki da jin maganan nan taki kuma wannan kaga hujja ce a kan cewa an kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yi munna da kai ai za ka samu babban matsayi ko wato za ka sami babban matsayi yadda shehu yake faɗa shehu ibrahim walam adri illa anna ahmad shafi'un liman qala sidran fi sanahu wa ma ali kai lan yakun qad faha an kala qad jaradihi masalun wal urbu ma ghayyaru al masal wani kam a iyaka ɗauka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto ga duk wanda ya faɗi koda sutura ɗaya ce a cikin yabansa kai koda da je da wani aiki na na kirki ba sai wannan yaban na annabi saboda wannan ko da yake ya zo a hadisi da ba ingantacce ba to amma ai ya zamo an mai da maganar kamar karin magana su ko larabawa al'adar su ce cewa ba sa sauya karin magana ya rasulullah kai ko ba balarabe ne ban san ba za ka sauya karin magana ba ya zamo ya zamo kenan wato wata hujja ce ba ta yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam su bai to a wani bayani ne ma nasu gubbari huyyari wa fasadi مرئة وداد مبين وإذا نظرت إلى أكرمة وجهه بركت بروك الآخر المتحلل ونبهرين wani arorin a arorin ba su sami gudano ne a ciki to tambaya salamu alaikum mutum zai iya karanta wannan zahar lusmanin da aka shafi yara ko ta bayan sallar farilla sannan kuma ya gaba da italiya ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai kwarai kwa zai iya wani abubuwan kasana kwarai zai iya kwarai kwa
an yi kuɗi na sallah ne yana bin limon sallah amma ba a masallaci ba idan da bin sautin lima ladarin bayan an yi kamar ka abi sai ya nuna sallah sai ɗauce tsaya gwagwarin yadda yake ganin cewa lalle liman ya gama sannan ya shiga su sallarsa
wani mafarki yana iya zama da sa ya ba kowane mafarki ne ke zama gaskiya ba kowane mafarki aikan sassa ba ma dangane da masu yin sama abotan yin sa Mhm, ba kowane mafarki ne ke iya zamowa gaskiya ba Mhm. sai alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim
وفي الحضور في الصلاة بالتهديد في الصلاة Mhm, istahidi Istahidi.
kai kokari iyaka iyawarka ka tsaya kai kokari iyaka iyawarka fil hururi fi salati a cikin samun hururi a sallah ka tsaya iyaka iyawarka ka tabbatar kana samun hururi a sallah wannan ita ce wato sallan yan dariƙa ba wai masu cewa za su bar sallah da ce wai su a dariƙar ne suka koyo haka ba ai cewa ma aka yi sallah in ka tashi kai dan dariƙa kakkai gama gari Domin ta musamman ake nema daga gare ka fiye da kowa yin fiye da kowa ka tsaya kai istihadi iyaka iyawa a wajen samun hururi a sallah yanda malamai suke fada shi hururin nan tun daga farko ake barinsa mutum tun daga alwala tun daga farki yadda mai risala ya fada fa alaihi an yaka a haba da zalika bil wuru'i aw bil gusli wa bi duri ne wa dawa alaihi duhuru wajibi ne ya tanadi dan sallah dan samun hururi a sallah na rika ce bayan nan da ka ji an ce Allahu akbar a a kiran sallah to zuciyarka ta shiga taitayinta ka ce lalle wanda ya kira kiran da yake na Allah ne Allah da yake ya fi girma daga kome ai wajibi ne a bar kome a amsa masa wajibi ne a bar kome a amsa masa aljanu ma da suke aljanu sun ji kiran Allah sun ce ya koma na ajibu da iyallahi lalle kai ka da sai ɗinkin kai fi na aljanu ne ya kauma na ajibu da'iyan lahi an ce Allahu akbar Allahu akbar an maimaitawa ake wata ruwa amma to aka a maimaita sau hudu me ma'anin maimaita wannan da ake ko sau biyu ko sau hudu dan kai tunani akan menene a gabanka kira ne na Allah Allah subhanahu wataala ne yake ya fi girma daga kore shi yasa tun daga nan ka fara shiga sai ka yinka abin da yake ya tafi daga zuciyarka to kai da kokari ka dawo da shi domin abin da yake gabanka sannan da an zo za a yi kama ka sake maimaita wannan sake dubo wannan fa shira ne babba na ubangiji ana cewa karkamacin salatu ka dubo cewa ba wai karkamacin salatu aka ce ba kamar an ce karkamacin sa'atu ne ya sa alkiyama ta zai da wani sufa ce so ka gabu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah da yake shi ba ruwansa da zahirinka abin batinin ka yake duba zuciya ka yake dubawa to da sufa ce so to ka gabu da shi shi da yake zuciyarka yake so yanzu wanda yake babba wanda yake dogara da zahiri ya ce to ga da irin tufafin fada yake so ya ganka ba shi za ka sa maka ke za amma idan hukuma ta yi doka cewa ga irin tufafin da take so alhazanta su sa akwai mai son zuwa wanda zai ce shi ba zai sa ba ba gani za ka yi shiga gaba ɗaya irin wannan ba to ita ke nan da take son wato za take duban zahiri wannan ko mai dubawar cewa ya ba zahirin yake dubawa ba batininka yake dubawa to yanzu fa ga fata alkiyama ta zo karka musu salatu ba ba wai karka musu salatu ba ga karka musu sa'atu domin sa'ar tun daga yanzu ne ake gyara ta ba wai sai ka bari ta zo ba idan a sallar nan ba ta gyara ta ba ka yi ta ce sallar ka ta karshe to yaushe za ka sai ka je can ga Allah sannan za ka gyara sa'a a yanzu ne yake wajibin ka ka tsaya ka gyara tsayuwar sa'a alkiyama din sai sa ka ringa ganin kai nan take ma wannan sallar da za ka yi kamar kiran ka aka yi dan yi ma hisabi wa wi al insa wa wi al kitab an kawo littafin ayyuka ne yanzu fa ake kafa za a bincika ya kake so a gani ka zo da aikin da ake so a gani haka je da ka zo kuma Allahu Akbar sanda za ka faɗi wannan ka duba ka ga me ya rage a zuciyarka ne me ya rage a zuciyarka ne tunanin menene tunanin ba ciniki ne tunanin wani kaza ne tunanin wani kaza ne to fa ko menene dai Allahu Akbar Allah ya fi girma daga wannan in ya ciniki ne babu to Allahu akbar Allah ya fi girma daga wannan in ya so yanzu sai ya kawo cinikin shi ya sa ka gane magana cinikin ka shagalta da wanda yake ya fi girma abu ko da an faɗa ma cewa wannan abu guda biyu masu daraja ne amma in kana da hankali ai wanda ya fi ɗaukakar daraja shi za ka kula da shi ko yanzu kana tafiya kuɗinka guda biyu suka faɗi wannan dubu ce wannan biyar shi yanzu yana da hankali wanne za ka yi maza ka ɗauka ba dubin za ka yi maza ka ɗauka ba inda yake abin zai iya tsere ma ne sai aka ga kai maza ka ɗau biyar ɗin ka kyare dubin wannan ya zama alamar ne ya zama alamar cewa a ke ba ka da hankali ne kenan don kana da hankali me me a sannan za ka damu da biyar biyar ɗin nan ko ninka ta aka yi ɗari ba ta kai dubun nan guda ɗaya ba ba ta kai wannan guda ɗaya ba to ne za yasa za ka damu da wani ciniki me yasa za ka damu da wani alkawari me yasa za ka damu da wata harka ta duniya gaba ɗaya bayan ka je wajen wanda yake shine mai komi ashe wajibi a sannan sai ka bar duk wannan shine ma'anar fadin Allahu akbar to haka ne abin yake ta tafiya har ka tsaya karatun fatiha fatiha nan ita ce mafi girman abin da Allah ya sauka a ƙur'ani gaba daya a attaura a injila a zabura a baki ɗaya littattafan da Allah ya saukar ba a saukar da kamar fatiha ba to aka yi ma izini cewa ka karanta kuma da aka tashi fatiha nan sai aka raba ta biyu aka ce rabi ta taka ce rabi ta Allah rabi ta ka قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فاتحة wanda ita ce babban muhimmin abu a sallah to na raba ta gida biyu ji Allah rabi ta wace rabi ta bawa da bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin Allah zai ce hamidani abdi ya ce rahmanir rahim Allah zai ce asna alayya abdi ya ce maliki yawmin din ubangiji zai ce asna alayya abdi mai da ni abdi da ya ce iyaka na sai ce asna alayya abdi fa haula li wayannan su ne nawa daga alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmin din iyyaka na'budu su ne na Allah da ba wa zo iyyaka nasta'in ya fara Allah cewa to da shi duk wani lamari da ya fuskanta ba kowa yake hange ba ba kowa yake hange ba Allah yake hange shi kadai yake neman taimako daga gare shi idan suratul mustaqim suratul ladina an'amta alaihim wa ghayril maghdubi alaihim wala dhalin suha ulai la'abi wannan innabawa na ne wala abi ma fa'ala innabawa na ce ba wanda yake neman taimako ko sai nawa a dalilin zan ga masa alamarin nasa ya ce shirye shi to Allah zai shirye shi ya samu wannan matsayi kai ke na shi kafin ka gama fatiha nan ka wato samu wata wani tsayawa ne ka samu wata karɓa ne amma fa ka ɗauka cewa zarar bakinka yana faɗa zuciyarka tana wani waje ba inda ya zama bakinka ne ke faɗa zuciyarka na wani waje ba wannan baka yi ba Allah ba baka girmama Allah ba baka godiya gare shi ba baka da komai baka yi bai Allah komai a fatihar ba shi ma ko ba zai baka komai ba in ka ba shi abin da yake nasa a fatihar sai ya baka naka fatihar nan na maraba ta biye yace ya tsore ya baka rabi to in ka dubi matsayinsa a nasa sai ya baka naka amma idan ya ka ne daga tsohon zai ga zama ko ni za ku gama ka zo Allah ya yi mana Allah ya yi a'a wani Allah Allah da tun farko da mun ya baka ya baka ya baka matsayin ka tsaya din ya ya zamin ce ma komai sai kuma ka gama dukkan zo kana wani kini bibi ka ce wai wannan ne wai tsayawa gaban Allah subhanahu wataala a san da kake a matsayin da aka baka ka kula da matsayin yaran ita sallar nan lamarinta mai girma ne inna salata amruha azimu to lamarinta mai girma ne wato tafsirin duk da malamai suka kawo a kai yana da tsawo sai dai wata rauko za mu samu ya zama mazaunin gaba daya a kan ita sallar da abin da yake ya kuta kunsa to wasu hururi su salati su tajidi kai kokarin matuka a wajen samun hururi a sallah lafiya ma ballan tana fatiha ka ji matsayin fatiha a musamman wajen karatun fatiha daga barin tsayawa kula da fatiha daga barin sanin matsayin fatiha daga barin sanin matsayin da kai aka baka a fatiha daga nan duk kake barin sallar kake barin baki ɗayan lamarin ka yake su kurkucewa amma da za ka tsaya wannan ka kula da ita fatiha ɗin nan ta ji kenan kai ka gama saduwa ka gama saduwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abu wanda yake rai na bawa ga wanda yake masani kamar ita sallah wa halkutu ruhin kasalati wa halkara ne sana sai dore an zaka ta liman safa alaika jiha umwarka anna tawaru an ko a karshe shi yake cewa hunaka tarahu au yaraka fala takun وتعطاه لا تندج هذلك فاكفة أصلا في تنسل يا مشي أتباع بيان دول زوا كي هناك تراه فكما تهم كاد الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم yana sallah yake cewa da na miƙe sallan nan Allah ya yi mun tajalli taura kafahu ala ta tayya a jitajjallin da aka yi masa kenan aka nuna masa komi ga aljanna ga wuta ya ce sai ce ya kai da nake ganin aljanna da zan miƙa hannu sai in turo muku yayan aljanna da kuka zama na yi bayan ai wuta ce ta zo kurtar da ni to matsayin sallah kenan hunaka tarahu aw yaraka a wannan matsayin ka za ka ga Allah ko ko Allah zai ganka إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن ربه أمامه فلا يسك أمامه مثل في هذا صلى يثبت فالله لي أزبنسا هو يعوني يدعني شيء زبر كي زبر أزبنسا كي يشي زبر أزبنسا to wanda suke masana su tajallin da ke gani a cikin sallah ya kai duk inda ya kai shi yasa ba su da hutu irin sallah ba su da jin daɗi irin a cikin sallah musamman a yi ta fatiha ce haka ne ka za ka yi iya ka iyawa ne ka zo ka zo da ita ka zo tsayin fatiha gare ka ka zo tsayin fatiha wajen Allah kuma fatiha nan ta lamince ma kome ta lamince ma tafiya gaba daya a cikin halarori baki ɗayan tafiya da ake a cikin halarori yana cikin fatiha nan ya za ki ka fatiha nan gaba daya ba abin da baka kunsa na addini ba ko ne na addini sallah gaba daya tana cikin fatiha zakka tana cikin fatiha azumi na cikin fatiha hajji na cikin fatiha haka nan yaki yana cikin fatiha aure ciniki menene duk yana cikin fatiha ba abin da babu a cikin fatiha sai dai zamo bawa rashin wasa ya dubo ya taga injin zuciyarsa sai zama ya kasa kaiwa ga riskar haka sai zama ya kasa kaiwa ga riskar haka to wani kalbu ita zuciya ta muridi zuciya ta wanda yake muridi inda shehi kana umira idan ya zama koyaushe ba komai a zuciyar nan sai tuna shehu ya zama a zuciyar muridi koyaushe ba ya hangen komai shi dai abin da ya sa a zuciyar nan ta sa shehunsa ya za a yi ya je ga shehun kaduwar na suke za ta
to gwagwarin amfani da zai samu ta haka ya huce a fada amfanin da zai samu ta haka ta raye zuciyarsa da shehunsa ko yaushe ya zama cinsa shehu shansa shehu zaman tufafinsa shehu tafiyarsa shehu zamansa shehu kwanciyarsa shehu baccinsa shehu tashinsa shehu komai nasa shehu to gwargwajon amfanin da zai samu a wannan halin lan yi gaddara ta huce a ce za a faɗa gwargwajon amfanin wannan shi kenan naman bawa ya gane ba fa shi da kowa inda shi saliki ne inda shi muridi ne na kai bai da kowa in ba allansa ba in ba annabinsa ba sallallahu alaihi wasallam in ba shehinsa ba فليس للمريد غير الزلولي يريد ثم مولاه العلي da shi yake fada ruhul adadi sai muridi ba za ka samu a zuciyarsa ai sai Allah kawai bayan Allah ko sai wanda in za a je ga halarar Allah dole sai an bi ta kansa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan sai wanda zai kai shalarar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shaihinsa to wannan su kenan sun ice buridi ya cika zuciyarsa da su ba ya cika zuciyarsa da tunanin kaza ga kaza ga kaza ga kaza zai cika zuciyarka da duk wani abu wannan guda uku kawai ya zama su ne suka cika ma zuciya wanda yake muridi da wani kaga wanda yake ba shi da nufin komai ba zai kana da wani nufin nufin ko ba sai ka kyale zuciyar ta ka tara da wani Allah tara da wani manzon Allah tara da wani shehin ka shine zai zama ta ta duk dunwa ma ai sai ai kaza ai sai ai kaza ai sai ai kaza ai a nemi kaza ai ai kaza a ne ba wai dan da zuciyar ka to kuma me ba wani abin da zuciyar za ta yi sai ka tsaro kai ka sallatu a cikin akan zuciya summa muridu shi mustafa bakari yake faɗa a cikin ta so summa muridu tarukul irada inda yake muridi na hakika shine wanda yake dashi da wata irada li qurbihi al muridu kad arada ubangiji wanda shine muridi na hakika ya yi shi don ya samu kusaci da shi don kaga zuciyarka ta cika da abu ba da yawa a yi alamar cewa ba a nufe ka don zama a halara Allah ba ba a zama a halara Allah alhali zuciya tana cike da wani abu ba da za ka zauna a halara Allah alhali zuciya ka ta cika da kaza ta cika da kaza ta cika da kaza malamai da idan ma matsalar wasu ilimai ne ko wani abu suka cika zuciyarka kaga duka bin ya to ko wannan ma ai wani ci gaba ne cewa suke a ga Allah shi kansa ilimin fa wasita ce ko wasila ce suna ce kawai ta san Allah a bauta masa amma ba shi ne madogara ba Allah shi kadai ulillah sun mazohun fi haurihin yalla abuna wata wani malami babba malami ne babba yana cikin manyan malamai na duniya yana yana sallah a bayansa akwai wani malami shi ma kuma maftuhi ne shi malamin nan a cikin sallar akwai wata matsala ta ilimi da yake ta kokarin ya gano sai ta ɗan ɗauka a zuciyar sai yana cikin sallar ana gamawa shi wani wajen sai tashi yana fada mutane sai ku zo za ku ja mutane gaban Allah amma kuna tunanin babun mu kasaba ko babun mu zarara ko babun ne kai a ce ina za za ku kai eh da mukara da mukara ko da kirara ko abin da za ku kai mutane gaban Allah subhanahu wa ta'ala me yana ta na tunani ai da wannan masoyin ya tashi yana yana ta fada sai wato da haka za a Thank you. that.